أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa yau muna tara ga watan hudu hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da sha hudu ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2020 wato ɗaya a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 203 zuwa aya ta 204 a cikin suratul a'raf a shafi na 176 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar a cikin ayyukanmu gaba ɗaya kuma gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba ɗaya. Alramma Allah ce wa iza ƙuri al'ur'an.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iza ƙuri alƙur'an idan an ka karanta alƙur'ani ba a faɗi wane ne zai karantawa ba, fastami'u lahu ku saurara wa an ku yi shuru la'allakum turhamun saboda ku samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai asar daga Abu Huraira, Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda Ibnu Abi Shaiba ya fitar da shi a cikin al-musannaf da kuma ibnul munzir ya fitar da shi a cikin wato al'ausar da sauran malamai abu huraira yake cewa kanu ya takallamu na fissala a farkon musulunci an kasance ana magana a cikin sallah an gane ko an kasance ana magana a cikin sallah ma'ana ana sallah kana da buƙatar kai magana da ɗan uwanka sai kai magana da shi fa nazalat sai aya ta sabka wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ina fata an fahimce ni sai wannan aya ta sauka sai ta hana yin magana to wannan asarkin shi karan kanshi zatin shi bai inganta ba amma sahihul li ghairihi na kadiba cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab mawsu'a ce da ta tattaro asbabun nuzul waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba sannan in ka duba karkashin aya hafizu ala salawati والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين akwai asar waɗanda sun ka tabbatar da wannan magana abu na gaba akwai riwaya daga qatada yake cewa kanu yatakallamuna fi salatihim bi hawaijihim sun kasance suna yin magana a cikin sallolin su saboda wato abin da ya shafi bukatocin su awwala ma furidat alaihim farkon lokacin da aka farlata sallah fa anzalallahu ma tasma'un sai Allah ya saukar da abin da kuke ji wa idza quri alquran idan aka karanta alqurani fastami'u lahu ku saurare shi wa ansitu ku yi kawaici la'allakum turhamun tana yiwa ai muku rahama wanga asar na Imam Qatada bai inganta ba anan abin da yasa ni kawo wannan zaka iske wani hadisi ta wata fuska bai inganta ba ta wata fuska ya inganta za ka iske wani asar ta wata fuska bai inganta ba amma ta wata fuska ya inganta yanzu ga shi magana ta abu huraira da muka kawo malamai sun ingantar da sanadinta wagga ta katada kuma bata inganta ba kuma duk ma'anar guda ce to idan kai asar guda ka sani na katada ka je kai yi hukunci akan cewa abin bai inganta ba za ka afka cikin matsala mun fahimci wannan da kyau shi yasa malamai suke cewa sai ka bambanta tsakanin sanadi da'ifi da kuma hadisi da'ifi in an ka ce hadisi da'ifi shine hadisin da babu ta fuskar da zai inganta in an ka ce sanadi da'ifi tana yiwa ta wannan fuska ne bai inganta ba amma ta wata fuska ya inganta wa yake yin hukunci akan wannan sai manya-manyan malamai masu bincike kan asa mun fahimci wannan da kyau Allah ya kyauta to almuhimmu Allah ce wa idza quri alquran idan aka karanta alqurani fastami'u lahu ku saurare shi a wancan sati mun kawo bayani na mas'aloli na fiqh da malamai suka kawo na zancen cewa shin idan liman yana karatu a bayyane shin zaka karanta Fatiha ko ba za karanta Fatiha ba na kawo bayani da asar da malamai suka kawo ko ba haka ba da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko waɗansu na gare idan liman yana karatu ba za ka yi karatu ba ko a bayyane ko a sirce muka ce wannan mazhaba tana da rauni amma idan muka dibi hadisin da ya zo la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ya kuri amni to amma shi ko ga qur'ani ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu kaga nan sai aka samu am da am in an za a karanta alqur'ani a kowane hali ko cikin sallah ko wajen sallah ai kawai shi ko wanga ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to shin yanzu karanta fatiha za kai shi ma amini to wasu sai su yi taksisi su ce to abin da ya kamata a karanta fatiha din sai a yi taksisin wato wannan aya da wancan hadisi waɗansu malamai su ce a'a hadisin da ya zo ga manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin sahih muslim ce wa idza qara'a fa ansitu idan liman yana karatu ku yi shiru ya fi zama wato wato ya fi taksisi kuma shine abin da dai wallahu ta'ala a'lam mu da munkarin jayis ko ni tafi akan shi kuma ba tare da tilastar da wani sai ya dauki ra'ayin dalili tafi akan shi ba na ga muku cewa a wancan sati Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yana ganin al-ahwat shi a wajen shi in an ce al-ahwat shine kamar abin da ya fifita cikin sabani ka fi samun zaman lafiya shine ka karanta an gane ko ba wai shi ke nuna waccan mazhaba babu ta ba ya kuma waɗansu malamai sun ce a kai haƙuri in liman ya karanta aya ɗaya yayi shiru sannan mutane su karanta wannan kuma ba a rawaito su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ko ko idan liman ya karanta Fatiha ya tsaya har mutane su karanta shi ma duk muhawala ne na jami'i na Sheikh Nasir bin Albani da ya kawo wannan yace to wannan cewa a tsaya liman ya karanta duk da yake wani ra'ayi na yace amma dai babu wani nasi wanda ya ingantar da shi shi yasa dai abin da yafi ni dai a wajena wallahu a'lam idan liman yana karatu ka yi shiru inda a bayyane ke karatu idan kuma yana asirtawa ka yi mi sai kai ma ka karanta wannan ya fi wato fitowa a fili amma ba tare da mun cilastar da wani sai ya ɗauki ra'ayin da mun ka tafi akan shi ba wallahu ta'ala a'lam Allah ce to wa idza quri alquran idan aka karanta alqur'ani fastami'u lahu ku saurare shi mun gaya muku duk da aljannu aljannu ma da su wato dan adam yake tsoron aljani shi da ya saurari alqur'ani kafin ma a bashi wanga umurni shi ya ya umurtu da wannan umurnin na Allah subhanahu wataala Allah ce wa idh sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin aljanin da dan adam yake tsoro aljanin da dan adam yake bauta ba shi da ya saurari alqur'ani ansitu sun kace suna kare sauraren alqur'ani sai suka je zuwa aiki ba su tsaya jiran wasu tafasil ba irin mu sai kaga mutum na son mas'ala sai an bi mishi ita dalla dalla ba wai dan saboda ya je aiki da ita ba kawai dan saboda ya gajar da kai shine daga cikin abin da muke bukata a yanzu nan shine idan muka saurari alqur'ani mu je mu yi aiki da shi amma za a ja ayoyi za a ja hadisai za a kama ganganun salaf a yi kabbarori sai an dau caji da an hita da masallaci sai wannan cajin shi logayi ya fita an gane ko fastami'u lahu ku saurare shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ko fastami'u lahu ku saurari shi alqur'ani ko ko fastami'u lahu ku saurari mai karatun alqur'ani domin ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dai yake karanta alqur'anin ba mun fahimci wannan ko ka ce fastami'u lahu ku saurari maganar Allah ku saurari Allah domin alqur'ani maganar Allah ce to a nan duka waɗannan maganganun da malamai suka kawo babu cin karo da juna in an ce ka saurari Allah ana nufin ka saurari magana Allah in an ce ka saurari annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake karanta maganar Allah in an ce ka saurari mai karatun alqur'ani domin bayan ma mutuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai al'ummar sa tana karanta alqur'ani to menene matsala ina fata an fahimce ni sannan da an ce fastami'u lahu ku saurare shi akwai mas'ala to yanzu an ce ka saurare mai karatun alkur'ani ko ba haka ba to sai yanzu alkur'ani yanzu akwai shi a kasat akwai shi a kart memoir memory card cikin mota cikin internet to idan aka sa fastami'u lahu ne ko ba fastami'u lahu bane tunda ita salula ba karatu alqur'ani ne take yi ba to ala ayyati hal dai zamu kalli maganar Allah ce ake karantawa ina fatan kun fahimce ni don kun san akwai waɗanda sai sun kawo abubuwa masu wahala wa ansitu ku yi kawaici na ana nufin ba wai kawai kai shiru ba a ana son ka mayar da hankalinka waɗansu malamai suka ce fastami'u lahu ku mai da hankalinku wa ansitu ku yi shiru waɗansu suka ce fastami'u lahu wato ku yi shiru wa ansitu ku tsaya ku mayar da hankalinku kenan ba wai ana son kawai kai shiru ba a'a ka tsaya ka natsu domin ko da ba ka fahimtar abin da alkur'ani yake cewa alkur'ani yana da tasiri ga zukata shi yasa zaka ga da yawan mutane idan ana karanta alkur'ani su za su musulunta amma ba sa jin larabci mun fahimci wannan da kyau shi yasa cewa ba za ka saurari alkur'ani ba ka natsu da shi saboda kai baka jin larabci wannan hayaniya ce ina fata an fahimci ni hitsarin shedan ne domin da yawan mutane suna sauraren waka ko ba haka nan bane a saurari waka ta cana kuma kai baka jin challenge gayan Nijar in dan Nijar na kana sauraron waƙoƙin America kuma kai baka jin English in gayan Najeriya ne kana sauraron waƙoƙi da aka yi da Faransanci kuma baka jin Faransanci to me yasa ka sharɗanta shi wa'azi ko ko karatu alqur'ani sai ka fahimta amma can wajen waka sai ka buga kai kuma har da bin shi kake yi ka har da sai ma ka saddin kuma baka jin abin da ake faɗa ina fata an fahimce ni Allah ya kyauta la'allakum turhamun saboda ku samu wato rahma daga nan zaka samu fa'idodi wato na karanta alqur'ani maudu'i ne fa'idodin da ake samu wajen karatun alqur'ani fa'idodin da ake samu wajen wato lokacin da ake karanta alqur'ani kaji za a samu rahma Allah subhanahu wata'ala alamun kuma mutum yana son Allah idan ana karanta alqur'ani sai yana jin daɗi ya samu natsuwa munan sai mutum ya ce bai samu natsuwa sai ya saurari Bob Marley sai ya saurari Alpha Blondy sai ya saurari Celine Dion wai sannan da yake samun natsuwa Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da an ambaci Allah su masu imani zaka iske za su samun natsuwa ina fata an kunce ni duk da yake aya za ta zo wani lokaci sai ka ji hankalin su ya tashi innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum sai wadansu suka ce to kai kaji an ce masu imani in an ambaci Allah suna samun natsuwa kuma wani lokaci kuma an kace a cikin Qur'ani wai hankalin su yana tashi to ya za a yi da natsuwa da tashin hankali su zo wuri daya sai aka ce a'a idan aka karanta ayoyi na azaba sai hankalin su ya tashi idan an ka karanta ayoyi na samun rahama sai su samu natsuwa shine abin da ake son a ce mun fahimci wannan da kyau ko ina fata an fahimta dan haka dai alamun mutum yana son Allah idan ana karanta alkur'ani ya samu natsuwa kuma hankalin shi baya tashi alamun kuma mutum ba mutumin kirki bane idan an karanta ayoyin Allah zaka iske hankalin shi ya tashi ma'ana baya jin daɗi zai harzuka wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladina min dunihi idza hum yastabshirun ina fata an fahimce ni nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilayka wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura wato gudu suke yi na alkur'ani fa balahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar yakaduna yasquna bil ladhina yatluna alayhim ayatina قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ده سورة آيوي مال الله يقول واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله سبحانه وتعالى واذكر ربك كأنبتي أبنججنك في نفسك أتكر رنك an gane ko tadarru'an kana mai kankan da kai wa khifatan kana mai jin tsoro wa dunal jahri min alqawli kuma wato dunal jahri ba tare da bayyana ba min alqawli ta zance ma'ana tsaka tsakiya bil guduwi a safe wal asal da marice wala takun min alghafilin kada ka kasance daga cikin marabkana wadhkur rabbaka ka ambaci ubangijinka zikiri yana da anwa zikiri yana da anwa domin nan ne ake samun matsala wato in an ka ce zikri malamai sun ka ce akwai azzikr al-lisani sannan kuma akwai azzikru al-qalbi akwai ambaton Allah da halshenka akwai ambaton Allah da zuciyarka ka rinka ganin kimar Allah subhanahu wata'ala ka rinka kallon halittun da Allah subhanahu wata'ala yi dan ka gane wato kima da kudura ta ubangiji Allah ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wannan tafakkurin da suka yi a cikin halittar sammai da kasai ko ma halittun da ke cikin sammai da kasai ko ko halittar sammai da kasai da abin da ke cikin sammai da kasai da su sammai da kasai din zikiri ne da Allah subhanahu wataala azzikru wato alqalbi ربنا ما خلقت هذا باطلا waɗansu daga cikin malamai suka ce nan azzikrul lisani ne suna faɗar rabbana ma khalaqta hadha batila waɗansu malamai suka ce a'a nan rabbana ma khalaqta hadha batila a cikin zukatansu suke faɗar wannan magana subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wama lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al qiyamah innaka la tukhliful mi'ad anan waɗansu malamai suka ce da bakin su suka faɗa waɗansu malamai suka ce a'a tunda an ce waye tafakkaruna sai zaman to tafsiri ne na tafkirin da suke yi ma'ana suna faɗar wannan a cikin zukatansu mun fahimci wannan da ke ko karatun alqur'ani zikiri ne ina fata an fahimce ni wato karanta alqur'ani shi ma zikirin Allah subhanahu wata'ala ne shi yasa kada ka sa tsammanin zikiri sai ka zo ka dauki tabzaha kana cewa astaghfirullah ko tasbiho an gane ko shine zikiri duk da yake shi tasbih ma da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa bai da inganci a cikin addinin musulunci domin waɗanda suka fara yin shi sune mi sune yan buda suna da shi kuma kafa hujja wani malami yana da shi ba hujja bane a addinance babu shi da duwatsu ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko yana yi da hannayensa waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a in dai zikiri ne wanda mutum zai yi ma'ana adadi wanda shari'a ta kayyade 33 za ka yi amfani da wata na'ura ko tasbi ka yi to wasila ce ba zai iya zamantowa matsala ba amma matsalar ka kirkira wani zikiri ka yi tabzi mai wato iya guda dubu ko dubu ɗari biyu wanda ake ba mutane tsoro da shi sai ka iske shi kamar wani maciji shi ne malamai suka ce to wannan shi ne abba a yadda da shi ba ina fata ana fahimta ka domin wannan wasila ce ta ɓanna ta nuna kafin wasu in su mutane kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan da kyau an gane ko Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid babban malami da na kasar Saudiya yana da littafi As-Subha amma shi ya tafi cewa wannan babu ba ta da dalili a musulunci Sheikh Ibn Uthaymeen shi ya yi rangwame ya ce wasila ce inda mutum ya tsaya akan wanda shari'a ta ce mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan sannan daga cikin zikiri akwai abin da ake kira az-zikrul mutlaq da az-zikrul muqayyad yana daga cikin abin da kamata mu gane in an ce az-zikrul mutlaq shine zikiri wanda shari'a bata kayyade maka ba shari'a bata kayyade shi ba sannan akwai azzikrul muqayyad wanda shari'a ta kayyade shi ta ce ga yadda za a yi shi to nan ne ake samun matsala da wadansu sai su kafa hujja da ayoyin da sun ka zamanto mutlaqa ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun kaga wadhkurullaha abace Allah kaseeran mai yawa ba a ce dai ba ba a ce biyu ba ba a ce uku ba ko ba haka ba ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila ya ku da kuka imani ko ambace Allah ambato mai yawa haka ne ko ba haka ba to kaga sai to ai an ce ai zikirin Allah mai yawa sai a ce a'a waɗannan ayoyin sun sabka gawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zikiri wanda ya zamanto muqayyad to za a kayyade shi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wanga nafsi ne yazo da shi haka wanda an kasab kan ma Qur'ani ya aikata kenan sai mu gane cewa zikiri muqayyad bil adad za a kayyade shi da adadinsa zikiri muqayyad bil makan za a kayyade shi da wurin da za a yi shi yanzu labbaik allahumma labbaik kawai sai an ka jini ina yawo cikin yamma ina labbaik allahumma labbaik jamila naka kace zikirin Allah nake ana yin shi a nan Nijar eh sai a ina muqayyadun bil waqti wa bi muqayyadun bil makan ko ɗan makka ba a yadda su yi shi ba ba lokacin da ya kamata su je aikin umra ko aikin haji ba kadiba cikin sahihul bukhari ibnu umar baya yin talbiya in ya kare umra sai mi sai yau mutarwiya ranar takwas yace haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana aikatawa kenan sai mu gane cewa zikiri wanda an ka kayyade ma sababi an ka ce ga dalilin da yasa aka yin sa ko kuma aka kayyade masa wurin sa kuma ka aka kayyade masa lokacin sa to abi yadda shari'a ta karanta amma wanda kawai an ce istighfari ba a ce sai kaza zaka yi ba bayan sallah an ce zaka yi uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to wani lokacin da ba bayan sallah ba ba a kayyade ba wannan sai zonto mutlak to tattaunawa akan mas'aloli babu ilimi babu sanin ka'idodin shari'a akwai matsala yan uwana mun fahimci wannan da kyau to dan haka sai ka koma kuma ka salli tafan da suka karantar da zikiri ina fata an fahimci ni zikiri sunna ta karantar da zikiri a samu dalili ingantacce malamai sun yi littattafai da dama in ka ɗauka kuma ba wai littattafan ɗaya za aiki da su ba a'a in an kai bincike ma ana iya ganin wasu hadisai waɗanda wani malami bai kawo su ba sun inganta aiki da su imamun nauyi na da littafi al-askar shekul islam ibn taymiya yana da al-kalimu tayyib ko ba haka ba sannan in ka diba akwai littafin da ma ya yaɗu munan a duniya mai shi yana nuna Allah ya bashi ikhlasu idan littafin ya yaɗu a duniya hisnul muslim ko ba haka ba ina fata an fice ne akwai wani littafi addu'a shi ma fi do kitabi wa sunna ina fata an fahimce to waɗanga littattafan sun zo da zikiri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aikata a aikace an bi diddigi a tabbatar da ingancin su sannan ayi wannan zikiri amma duk zikirin da ba wannan ba zaka iske za a yi samu sai an samu matsaloli domin za bai zaka iske bai da tushe cikin alqur'ani bai da tushe cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam sai wani ya kirkiro zikirin sa a'a ita addu'a ba a kirkirawa ana bi ne sai in matsalar da ta shafe ka ne to sai ka faɗe ta don shari'a ta baka damar ka faɗi wata matsala khassa wadda ta shafe ka yana yiwa wani yana cikin matsala da cikin kurkuku yana son ya roki Allah kaga shi dole ya addu'ar da ta shafe ka ta shiga cikin kurkuku ba a cewa kai kai wannan addu'ar na fata an fahimci ne tana yiwa kai ba cikin kurkuku kake ba to amma abin da ya zamanto zikiri ne ga addu'o'in da suka zo daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan aka ce za a bar su to akwai matsala wannan shine kai mu sokin soki burutsu kaji an kawo wani zikiri baka san asalin shi ba littattafai ga sunan na hayaniya waɗanda dole in muna son mu ci nasara sai mun dawo mu azkar ingantattu sannan kuma sai mun tabbatar da mun yi irin yadda an ka ci kada ka ƙara kada ka rage zan ba ku ɗan misali ɗaya saboda lokacin mu yana tafiya shine cewa zaka ga bayan sallah wato lokacin da mutum zai yin bacci za ka karanta qul huwallahu uku bi rabbil falaki uku bi rabbin nasi uku ko ba haka ba sai ka shafe jikinka amma ayatul kursiyu da amana rasul su ba a shafa su a jiki amma wani duk sai ya haɗu su sai ya shafa sai shaɗin ya faɗo ma sai kai mamaki a'a ba lai wato ba wai ayoyin ne ba sa aiki ba kuskure ka yi wajen yin aikin yana daga cikin abin da da yawan mutane suke mantawa sai ka ce kai azkar duk ka shafe jikinka wa ya ga maka duka ne ake shafawa mun fahimci wannan da kyau don haka kauce ma umurni akwai matsala ala ayyati hal wadhkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin ranka wannan ya nuna akwai azzikr bil lisan akwai azzikr bil qalb waɗansu malamai ma suka ce a'a zikiri na Allah ma akwai azzikr bil jawarih shine cewa ka aikata abinda Allah ce yin sallah zikirin Allah ne mun fahimci wannan da kyau ko yin sallah zikirin Allah ne an gane ko kuma sakamakon shi in ka ambaci Allah to Allah ma zai ambace ka fafkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun ka ɗauki littattafai waɗanda an kai kan azkar zaka ga fa'ida ta zikiri wato na Allah subhanahu wata'ala tadarru'an kana mai kankan da kai min tadarra'a ya tadarra'u tadarru'an kana mai kankan da kai na fata an fahimce ni wa khifatan sannan kana mi kana mai jin tsoron Allah subhanahu wata'ala asalin shi khifatan ne fi'latan amma sai aka maida wawun ta koma ya'un saboda kasra ta gabace ta ina fatan kun fahimce ni asalin fi'ilin khawifa an gane ko asalin shi haka yake amma sai an kace khafa an gane ko yakhwafu an gane ko sai an kace ya khafu kenan khifatan asalin ta wato wa asalin wannan wawun asalin wannan ya'un wawun ne kana mai jin tsoron Allah kuma kana mai kana mai kankan da kai ga Allah kuma kana mai jin tsoron Allah subhanahu wata'ala shi wannan khifatan kinnan malamai sun kace min babu fariha yafrahu kenan fa'ila yaf'alu ne khawifa yakhwafu wajen i'rabi sai malamai sun kace tadarruan nan ana kiran su maf'ulun li ajlihi wato tadarru'an danyin kankan da kai wa khifatan dan tsoron Allah subhanahu wata'ala waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a niyaba ce akan fi'ili wato wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an ay zikra tadarru'in yayi niyaba ne akan al-maf'ulul mutlaq zikra tadarru'in wa zikra khifatin sai aka shafe wancan zikri kan aka kawo waɗannan wurin sa waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wato niyaba ce wato matsayin alhali yake wato asalinsa wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan ay mutadarrian kana cikin halin kankan da kai wa khifatan ay bi ma'ana khaifan kana mai halin tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa ba wai kawai zikirin ɗaya ake bukata ayi ba saboda da yawa daga cikin mutane wani lokacin suna zikirin amma kuma suna talabbusi da sabon Allah subhanahu wataala wannan kuma bai yi ba ina fata an fahimci ni inda waɗansu zikirin Allah ya zamanto mi ya zamanto ana buƙatar zikirin Allah yana buƙatar mi yana buƙatar zuciyarka tana halarci Allah bai karɓar zikirin mutumin da zuciyar shi take kalbin lahin ko ba haka ba lahin nan wanda yake ya shagaltu ma'ana kana zikiri a ya zamanto ba kamar jiki amma baka tuna qudusiyya ta Allah subhanahu wataala irin yadda waɗansu kawai duk inda suke da tabzaha suke duk inda yaji astaghfirullah astaghfirullah amma yana motsar da bakin shi amma bai ma tuna ma zikiri yake yi da waɗanda zaka isma sun shagaltu da kallon mata mutane amma suna rike da tafsiri shina astaghfirullah astaghfirullah shina kallon wannan shina kallon wannan shina kallon wannan akwai wani malami a Najeriya ana kiransa Imam Qalrawi yake cewa hadisin nan da ya zo na lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa aliyu fa inna laka nazratul ula wa laysa laka fa inna laka nazratul ula wa laysa laka thaniya kana da ta farko amma baka da ta biyu kidan ma ana kallon da zaka yi ma mace ya zaman to kai tsaye ne fuskar ka ta kai kakkau da fuskar ka ko ba haka ba ba kallo wanda zaka ni'imta dibi ba in ji malaman zauri mun fahimci wannan da kyau ko sai ka tsaya ka gane wato mahasin na mace to shi ba mu ƙara rawu cikin tafsirin su don ya ba mutane dariya ya ce to an ce guda za ka yi ya ce to da shawarar da zan baka da ka ganta in ka yi kirci na biyu na ka kai kirci ya ce in ka kau da kanka dama ko hagu na biyu za ka yi ya ce to ka kura ido sai ta sha kwana duk cikin guda ne ko ba haka ba to don haka dai a takaicen yan uwa wato zikirin Allah shine ba tare da mutum yana yi ba kuma yana saba ma Allah subhanahu wataala ko ya idda akan a'a akwai zikirin da addala da sai ana sabon Allah sannan ma aka rage ma zikirin ƙarfi don ladar shi ta yi yawa wannan kauce ma shari'a ne ina fatan kuna fahimta ta a'a zikirin Allah za a yi shi tare da kankan da kai tare da ganin girman Allah tare da jin tsoron Allah subhanahu wataala amma ka dauko tarzi kana yawo cikin gari kuma kana kallon matan mutane ko a zo bakin wata institute ko wata lakol a zamna kana rike da tarzi kuma kana kallon ƴan mata suna hitowa daga makaranta kana kallon waccan da waccan to kuma wani irin zikiri ne wannan eh subhanallah Allah ya kyauta almuhimmu da zikirin Allah yana kasancewa ga daga bai kamar da wasu malamai suka faɗa ina fata an fahimce ni wadun aljahr min alqawl ba tare da bayyanawa ba domin galibi wato bayyana abu an gane ku yana nuna cewa akwai nau'i na riya tare da kai kaga waɗanda suke ɗaga murya wajen ambaton Allah har suna kafa hujja da wani hadisi su ce an ce ku ce la ilaha illallah sai an ce muku mahaukata wannan ba hadisi bane ina fata an fahimci ni ku ce la ilaha illallah sai an ce muku mahaukata a'a ba gaskiya bane wannan wata aya ta an gane ko sai ka iske an zo an dauko wani nafsi ko wata aya an yi mata kwaskwari ba ina fata an fahimci ni amma ba gaskiya bane hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Abu Musa al-Ash'ari yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya fita da sahabbansa shi Abu Musa al-Ashari ke cewa kunna ma'an nabi mun kasance tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faja'ala an-nas sai ga mutane sun kazo yad'una suna kira suna kiran Allah subhanahu wata'ala kenan yajharuna suna daga saututtukan su ina fata an fahimci ni wato bitakbir suna wato yajharuna bitakbir suna daga muryarsu suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da su ayyuhan nas ya ku mutane nan yana nufin waɗanda suke tare da shi an gane ko irba'u ala anfusikum irba'u an gane ko da ainun na irba'u ala anfusikum ku sauka kama kawunanku ku sauka kama kawunanku innakum laysa tad'una asam ba wai kuna kiran wanda yake asammu ba an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ba kurma ba ne, ina fata an fahimci ne Allah yana jin dukkan kowane irin sauti, wala ga'iban kuma ba kuna kiran wanda yake wato ga'iban ba ya faku ma'ana baya nan. Allah ba kurma bane yana jin duk babu wani sauti wanda za a ce Allah subhanahu wataala baya ji ina fata an fahimce ni ba yadda za a yi wani sauti ya shige ma wani sauti ga Allah subhanahu wataala ba irin ka bane duk sautin da ake yi Allah subhanahu wataala bai shige bai shige mishi duk kasuwin nan duniya ba shi wa a ce sautin su ya shige ma Allah subhanahu wataala an ce wani daga cikin mutane ya samu matsala kuɗin shi suka bace sai zo masallaci da ya zo masallaci ko jika biyar ce tashi ta bata sai yana daga hannun shi yana roƙon Allah Allah kuɗi na jika biyar Allah kuɗi na jika biyar to an ce akwai wani bawan Allah shi kuma matsalar shi ta fita jika biyar raƙumin shi na sun kabaci to sai ga ah wanga matsala ta ai karama ce to sai shi na ganin ah to ai wanga kar a zo ya sa lalurar shi ko matsalar shi ko sautin shi ya zo ya shiga cikin lalurar shi har shi rikita Allah subhanahu wataala sai ciro jika biyar ya bashi ya ce to kai yanzu ga saka don Allah ta shi ita tahiya an gane ko da haka ba wai ana kiran asanmu bane wanda yake wato kurma wala ghaibun kuku wanda wanda ya faku Allah subhanahu wataala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ba nesa yake ba dan haka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce innakum tad'una sami'an kuna kiran sami'an mai ji qariban wanda yake kusa wanga hadisi ne ingantacce shi yasa yana da kyau mu rinka kafa dalilai waɗanda suke ingantattu ina fata ana fahimta ta kuma addini da za mu fahimci alkur'ani da kyau mu fahimci sunna da kyau da ba mu shiga cikin matsala amma abin da ke kawo matsala jahilci da son rai duk in ka ga dan adam yana rikici cikin addini bincika ba a rasa abu cikin biyu sai an samu guda ko da jahili ne bai yi karatu ba saboda shi an ce mai wuri kaza ba a cewa la ilaha illallah sai ce to wa isa sai ana kusanta ba a'a ba haka addinin ya karanta mushkilar ba daga zikirin bane ya ya shari'a ta karanta wani kuma ya san gaskiya amma bai son binta shikenan in ka isar da sakon Allah kawai ka saurara baka baka iya shirin da kowa kai kanka ma kana fata abin da ka gane na shari'a ka tabbata akan shi kuma ka samu ƙarin shari'a haka kuma ga Allah subhanahu wataala Allah ya sanya mu daga cikin su wa dunal jahri min alqawli ba tare da bayyanawa ba bil ghuduwi wato asafiya ina fata an fahimce ni al-ghuduwu shine safiya kenan ko waɗansu daga cikin malamai suka ce al-ghuduwu masdar ne waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a jam'u ghudwa ne al-ghudwa ina fata an fahimce ni safiya to bil ghuduwi a lokacin safiya safiya safiya safiya kenan sai zama to jam'i ne wasu suka ce a matsayin masdar ne wal asal da kuma marece ina fata an fahimce ni akwai sabani wajen malaman lugha kan kalima ta al-asal waɗansu daga cikin malamai suka ce jam'u asil in an ce al'asili shi ne marice jam'insa asal waɗansu kuma daga ciki suka ce al'asal jam'i ne na al'usulu ina fata an fahimce ni an gane ko waɗansu daga cikin malamai suka ce shi al'usulu jam'i ne na al'asil an gane ko shi ko al'asal jam'ul jam'i ne kenan sai zamanto shi usul jam'i ne amma jam'insa al'asal amma da yawa daga cikin malamai suka ce a'a shi al'asal jam'i ne na al'asil, kama al'yaminu jam'in shi aiman, al'asil, al'asal. Na fata an fahimci ni, amma in ka ce al'usulu shi ma shina iya zamantowa jam'i, domin shi wannan wazanin wani lokaci na iya zamantowa jam'i, ya wani lokacin shi na iya zamantowa wato mufrad. Kaga in ka ce sumur ‘ya'yan itace, amma in ka ce unuk kana nufin wuya, kaga ko duka ala wazni fa'ul ne. kenan waɗansu malamai sun tafi akan haka to me yasa Allah subhanahu wataala keɓe waɗannan lokuta bil ghudubi wal asal waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa nan zikirin da ake ake nufi wallahu ta'ala a'lam shine mi shine salloli zaka ga waɗansu malamai sun ce na abin da ake nufi da zikiri shine sallah wani sai shi mamaki ya za a yi a ce mi a ce sallah ake nufi a'a saboda ita sallah tana tare da zikiri domin ba shi wa ayi sallah ba ayi zikirin ba sai ya zamanto utliqa wato aljuz'u wa urida bihi kullu sannan nan zikirin da anka kawo shi mutlaka anka kawo shi kenan sallah za ta iya shiga ciki zikirin bayan sallah zai iya shiga ciki kowane irin zikiri zai iya shiga ciki amma sauran nasoshi da suka zo da ayoyi da sai su za su nuna ma zikiri kaza wuri kaza ake shi zikiri kaza a adadi kaza ake shi zikiri kaza a wuri kaza ake shi ina fata ana fahimta ta fahimtar zikiri kenan bil guduwi wal asal da safiya da marice kenan non sai da manto in salloli ake nufi saboda waɗannan lokaci azkarus sabah wal masa wannan lokuta suna da muhimmanci domin za ku ga lokacin da aljannu galibi ma ake samun matsalar su suke rikida da lokacin faɗuwar rana lokacin fitowar rana shi yasa azkarus sabah wal masa wanda yake tsari yake kula da su za ku iske akwai wuyar wani sihiri ya masa tasiri sai dai min babi na jarabawa in Allah so jarabawa shi ina fatan kuna fahimta ta an gane ko ko kuma dama sihirin tun kafin ya zamanto ya fahimci wato yadda ake yin askar kin yana yin su daidai ta rayuwa wannan lokacin sihirin yana cikin jikinsa ya kamata mu fahimci eh, eh, wannan kuma kada a ce akwai wani zikiri wanda ya fi sallah wannan wato mugun tawili ne domin sun ce Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar sun kace zikirin Allah akbaru kenan minas salati ya fi sallah a'a ba haka ake nufi ba dan uwana shi yasa wani an bashi wannan shikenan sai ya ce to ai an ce ma shi zikirin sallah ana yin ta don zikiri ne wa aqimis salata li zikri haka Allah ce ma annabi Musa ko tsaye da sallah dan ambato na to kuma wala shikenan in kana zikirin Allah kenan ba sai kai mi ba sai kai sallah ba wannan tahrifi na ta'wilun ne wato ta'wili ne ta'wilun fasid nan wala zikrullahi akbar ana nufin ambaton da Allah zai yi maka yafi ambaton da zaka yi ma Allah na fata an fahimce ni yace fa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala' Allah ya ambace ka yafi ambaton da za ka yi ma Allah shi ne abin da ake nufi amma ba ana nufin mutum kawai in yi ambato Allah bai daina sallah to kaga wannan in ana waɗannan tawilance tawilance shi yasa wallahi alqur'ani Allah ya tsare lafuzzan shi ba za a iya canza su ba amma maƙannata sun kama kokarin yin tawili matukar ba a koma ma ka'idodi na usulul tafsiri da usulul fiqh a koma ma hadisai ingantattu wallahi matsaloli ba za su kare mu ba na fata ana fahimta ta domin ba da za ka fahimci abin sai ka fahimce shi ta fuska wato mallamai nagari na Allah waɗanda suke kafa hujja da alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala fahmi salafis salih kenan wannan kuma ba shi ke nuna da safiya da marice da ambaton Allah ba a'a kowane lokaci ana ambaton Allah inda ya dace an gane ko domin Allah subhanahu wataala ya bar shi mutlaq ambaton Allah subhanahu wataala a kowane lokaci amma ya zamanto tare da mutumta mi tare da mutumta wato shi wannan zikiri din kakka kafa hujja an ce ayi istighfari za a samu kuɗi an ce ayi istighfari za a samu ƴaƴa an ce ayi istighfari shi in za a yi istighfarin nan an ce in aya istighfari Allah ba zai azabtar da mutane ba ko baka ba Allah ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun amma sai malamai galibi ba sa faɗa ma mutane cewa ko suna mantawa tunda dan adam yana iya mantuwa shine cewa abinda adda muhimmanci istighfarin nan tare da aiki yake ma'ana ka kame daga sakon Allah kuma ka yi kokarin yin ibadar da ta dace sannan ka nemi wannan karɓa wata istighfarin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ce ba su doge ba ku ko kun ce ma mutane da an ce ayi istighfari shikenan annabi nuhu haka ga ma mutanen sa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara haka ba shi ma annabi salih ya ga mutanen sa wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib adai istighfari haka annabi hud ya ga ma mutanensa wa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin istighfari da ka kone irin alkhairi mun yadda amma shin wai kawai da an ce astaghfirullah kuma a ci gaba da banna wa lam yusirru shi yasa mu daina yaudarar kawunan mu jama'a istighfarin da za mu yi ya zama to istighfari ne wanda ya dace a shar'anci ba wai mu yi ta istighfarin a'a ba za a bar istighfarin ba na na halshi amma ba shi kadai ake bukata ba akwai istig me ya amfani mutum na istighfari kuma bai tsaye da salloli salloli guda biyar da Allah ya ce inna salata kanat alal mu'mini kitabun mawquta wagga sallah ce da Allah ya faranta ba baka kiyaye su amma ka rike istighfari ta haka dole irin waɗannan abubuwa na shari'a ƴan uwa musulmi mu yi kokari mu fahimci shari'a da kyau mu yi kokari mu fahimci nasoshi da kyau kuma ɗalibai ilimi a fahimci ƙa'idodin shari'a a fahimci shari'ar da kyau sannan a zo wajen da'awa ba wai a taɓa mutane gara ɓasa ba wanda gara ɓasa na ka duba kuma ƙarshe sai iske ba gara ɓasa ba ce Allah ka gane da mu ban sani ba ko kun yarda da magana da gaya in ma ka yarda to in baka yarda ba ni dai abin da na fahimta kenan wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wa ta'ala ce to wala takun min al-ghafilin kakka kasance daga cikin al-ghafilina marabkana domin rabkana ita ce shaidan yake jira ga kowa shaidan bai gushe ba yana jiran rabkana in ka shekara nawa sai shaidan ya ga shaidanka ta ƙarshe za ta fita cikin jikinka ta fita kana da musulunci kana akan imani sannan shaidan ya ɗebe tsammani gare ka riwaya da suke yi daga Imam Ahmad cewa lokacin da mutuwa ta zo masa an gane ko yana cewa la la ba'du la ba'du la ba'du ake cewa dan sa yake tambayar sa baba na ji kana cewa la ba'du la ba'du lafiya yake cewa sai sautin shedan yake yana cewa kai Ahmad bin Hanbal ka tsere mini ka tsere mini kidan kaga in yasa tsammanin ya tsere ma shedan kaga wannan matsala ce shedan na iya halakar da shi ni wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar وهذا يعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها ككثر أمانك غير مشيئا دك أبنك دك إيمانك duk yadda kaga kana hanya ta gaskiya kullun ka roki Allah ya tabbatar da kai kullun ka roki Allah ya tabbatar da kai kai baka da tabbaci ma'ana ya kamata ka ji tsoron Allah mina da jin tsoron Allah annabawa da suke kufi kowa imani ba su amince ma wato imanin su ba tabbatar sa sai da izinin Allah annabi shu'aibu me ya ga mutanen sa Allah ce wa ila wato abin nan qala awalau kunna karihin qad iftaraina ala Allah kadiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allah minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna kaga sai sai in Allah ya so annabin Allah ne fa yake faɗar irin wannan magana to kai imanin ka dan ka fahimci gaskiya kai kokarin wanda bai gane baka kira shi kuma kai kokarin Allah ya tabbatar da kai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik wa'lamu anna allaha yahulu bayna al mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun ya kamata mu ji tsoron Allah shi yasa gafala shedan yake jira gare ka har lokacin da zaka mutu sai in ya gare ya fita kana akan musulunci lokacin da ya tsebe tsammani akan ka mun fahimci wannan da kyau ko sannan da ka gafala to shi ko yana nan dama jiranta yake yi duk shekarun da zaka yi duniya ka san shedan na jiran gafala gafalarka da ka gafala sai ya tashi da kai shi yasa kake ganin masu tsoron Allah da taqawassuna in suka fada cikin wani abu suke tunawa ayat da ayoyin da suka wuce mun karanta su innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun amma gafalan nan da kayi ta rashin ambaton Allah shike sawa gafala kaji Allah ce qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al-waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kaga min sharril waswas daga sharrin alwaswas mai yawan sa waswasi alkhannas wanda yake mai jinkirin sa waswasi kaga an magana suka mata karo da juna ko ba haka ba an ce mai saurin yin waswasi aka ce kuma mai jinkirin waswasi malamai suka ce a'a yana saurin waswasi ga mutumin da yake gafala daga ambaton Allah sannan kuma yana jinkirin waswasi ga mutumin da yake mi yake yawan ambaton Allah subhanahu wataala shi yasa Allah bai yarda ba mu wance da ambaton shi a cikin ma mafi tsananin hali sallah ambaton Allah ce in ana akwai salatul khawf wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah kaga Allah bai dauke muna sallah ba muna cikin halin tsananin da ana iya sa takobi a fille kan mutum ina fata an fahimce ni in ana yaki Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran amma ga munan yanzu cikin jin dadi ka ci ka sha ga AC wani Allah ya hore mai wani fanka ga kuma bishiya mai sanyi a ci a sha amma ambaton Allah ina sai dai su ambaci Google da internet da WhatsApp da sauransu Allah kai mana mai kyau wala takun minal ghafilin kaka kasance daga cikin gafilai irin waɗannan ayoyin gaba daya za ku ga malamai suna magana biyu a kansu nan sai su ce annabi sallallahu alaihi wa sallam an ka umurta amma al'ummar sa ake nufi domin shi ba zai zama to mai rafkana ba daga ambaton Allah subhanahu wataala ina fatan kuna fahimta ta waɗansu malamai su ce a'a shi ma an umurce shi da wannan amma mu za mu biyo baya ne mu koyi da shi ina fatan kun fahimce ni kun fahimci wannan da kyau domin shi irin waɗannan ayoyin za ka ga suna yawan maimaituwa abinda za a danganta zuwa ga annabi sai kamar bai dace da shi ba wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala wa wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilm innaka idhan lamin adh-dhalimin ko ba haka ba sai kaga malamai suna cewa ba annabi ake nufi ba fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqq min rabbik fala takunanna min al-mumtarin wala takunanna min alladhina kadhabu bi ayati Allah fatakuna min al-khasirin la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin zaka ji malamai suna cewa ba shi ake nufi ba waɗansu malamai suna cewa a'a shi zai shiga farko mu za mu yi koyi da shi mun fahimci wannan da kyau wallahu ta'ala a'lam sura tana ban kwana insha Allah ta'ala sai Allah ce innal ladina inda rabbik إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina 'inda rabbik waɗannan da suke wajen ubangijinka na ana nufin mala'iku an gane ko na indiya wato ta wajen Allah subhanahu wa ta'ala zaka ji ana cewa mala'iku ake nufi da ita a uslubi na alqur'ani mun fahimci wannan ko wato ana nufin waɗanda suke da kusanci a wajen ubangiji kenan mala'iku a aqida ta ahli sunna wal jama'a ina fata an fahimce ni kaji Allah ya ce a cikin suratul anbiya wa lahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun kenan mala'iku ake nufi da wannan innal ladina inda rabbik waɗanda suke a wajen ubangijinka su ne mala'iku kenan ko la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yin girman kai daga ibada ta Allah subhanahu wataala kenan ma'ana bayan an bayyana wato wannan sura abubuwan da ta zo da shi zaka isa kafirai sun bijire ko ba haka nan bane duk ayar da aka kawo sai su bijire to kada ka damu ya kai mai da'awa kakka damu wato yana daga cikin matsalar da muke fama da ita wajen karantarwa da wajen da'awa muna son kammiya ba kaifiya ba kada ka damu da cewa wa'azi sai mutum dubu sun zo sun saurare ka shine wa'azi hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo a wajen Allah bai tare da mutum ko guda duk in yana da mata bata yi imani da shi ba in yana da ɗa bai yi imani da shi ba shi kadai ne amma wannan bai rage masa matsayinsa a wajen Allah ba annabi nuhu shekara 950 yayi wani wa'azi kai shekara nawa kai kana wa'azi walaqad arsalna nuhan ila qaumi فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون amma duk da haka Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wannan bai fitar da matsayin shi ba daga cikin ulul azmi minar rusul shi yasa ko da mutane ba su bauta ma Allah ba Allah ghaniyun an ibadatil alamin wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid Musa ba da cewa waɗanda suke son aiki ma'ana waɗanda suka zo kai aiki da su ɗalibi uku suka zo fara da su in Allah ya kawo su fa bi hawa ni'ima in ba su zo ba waɗanda duk suka zo a yi aiki da su amma ina wajen wani sai ce shi ya hisan sai ya je inda aka mai kabbarori masu yawa la yastakbiruna an ibadati ba sa wato girman kai daga ibadar Allah Allah ya faɗi wannan a cikin ayoyi da dama lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah wal malaikatu almuqarrabun waɗansu da wannan suke kafa hujja cewa mala'iku sun fi ɗan adam ina fata an fahimce ni waɗansu kuma su ce a'a ɗan adam ya fi mala'iki saboda shi yana da shawa shi kuma mala'iki bai da shawa waɗansu kuma malamai su ce a'a wato annabawa daga cikin wato manyan annabawa su ne suka fi wato jinsin mala'iku amma sauran mala'iku sun fi jinsi na bani dan adam amma da yawa daga cikin malamai suka ce wannan mas'ala ce ko iftiradiyya ko la ta'ila min wara'iha ba wata fa'ida da zaka samu kai dai ka bauta ma Allah ka samu shiga aljanna su dai an ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai wajen bauta ma Allah subhanahu wata'ala wa yusabbihunahu suna yi ma Allah subhanahu wata'ala tasbihi anan tasbihi za ku ga cewa wato abu ne wanda yake na kumshe da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala. To akwai mas'ala guda biyu masu muhimmanci a nan, shi ne mu'tazila sai ka iske suna tawilin waɗannan ayoyin game da waɗansu halittu da Allah subhanahu wa ta'ala ba da labarin suna tasbih sai ce a'a ba ana nufin suna tsarkake Allah ba wato bilisanil hal ba bilisanil maqal ba wannan kuskure ne Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi sace walakin la tafqahuna tasbihahum Allah ce ba ka fahimta ba ka fahimta dan adam da rigima annabi Dawud mai Allah ce inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayra mahshura baka ji baka ji Allah ce baka fahimta amma kai tsaye wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un Allah ce suna da rai rayuwar su ta barzakhu baka fahimta ta wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ابقرا بكو san wannan rayuwa ba amma take kace sun yi tawili wa yusabbihunahu suna tasbihin sa wadansu suna daukan tasbihi zuwa ga Allah subhanahu wataala tunda an kawo Allah an kace innal ladina inda rabbika amma akwai wata aya da ta zo cikin suratu wato abin nan suratul fathi wadda kamar take nuna ana tasbihi zuwa ga manzo dole sai mun yi hattara da irin waɗannan mas'aloli ina kawo su ne saboda wato sama ɗalibin ilimi cewa bincike yana da buƙa wato yana da amfani ga ɗalibi Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul fathi yace wato إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا قال لتؤمنوا بالله ورسوله كوي إيماني دا منزو كوي إيماني دا الله دا منزونسا وتعزروه dan saboda ni ku karfafa shi wa tuwaqqiruhu dan ku girmama shi wa tusabbihuhu kuma dan ku masa tasbihi to kaga nan wa za a girmama waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wato dukkan zamiri za su koma ne zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wataala to karfafa Allah ba na nufin a'a in tansurullah yansukum nan in wato in kun taimaki addinin Allah wa tuwaqqiruhu kuma ku girmama Allah wa tusabbihuhu kuma Allah tasbihi waɗansu suka ce a'a waɗanga damiran za su koma ne sashe zuwa ga Allah sashe kuma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tu'azziruhu ku taimake shi shi annabi an san ana taimako annabi wa tuwaqqiruhu ku girmama shi wa tusabbihuhu zai koma zuwa ga Allah ba a cewa ad-damiru yarju ila aqrabi mazkur wadansu malamai suka ce dukkan su za su koma ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu to amma ya za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tasbihi ina fata an fahimce ni tunda shi haramun ne a yi masa tasbihi kuma haka ba irin wanda aka yi ma Allah sai suka ce ana ana nufin a tsarkake wato a kare mutuncinsa daga abinda mabandata suka danganta zuwa gare shi waɗanda za su cewa annabi ya zo da sihiri ya zo da kaza ya zo da kaza ya zo da kaza to kaga wannan mas'ala tana yiwa baka san da ita ba walahu yasjudun ga Allah subhanahu wataala kadai suke yin sujada an gane ko ga Allah subhanahu wataala kadai suke yin sujada walahu yasjuduna an kaddama shi ba a ce ba yasjuduna lahu sai an ka ce walahu yasjudun dan a nuna maka ga Allah ɗaya ake yin sujada idan wani zai iya kafa maka hujja cikin waɗansu shar'o'i ana yin sujada an gane ko zai ce maka ai annabi yusuf iyayensa sun yi masa sujada ko ba haka ba sai malamai suka ce to anan ma shi annabi yusuf ɗa ne ku ko a zamanin nan ɗiya ne ake cewa umurta su yi mi su yi ma iyayensu sujada shi ko iyayen shi ne aka ce ma sun yi masa sujada sannan kuma shi sujada ko da a shari'a su an halatta misali to mu a shari'an mu ya zo an hada ina fata an fahimce ni hadisi na Aisha da ke cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da zan umurci wani mutum ya mutun sujada la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha da na umurci sai mace ta sujada ga mijinta kenan a shari'an mu karara babu shi ko da mun ce waccan sujada ce irin waccan ko kuma sujada ce ta dukar da kai wanda suka yi mishi ina fata an fahimce ni da Allah ya ce wa rafa'a abawaihi ala al arshi wa kharru lahu sujada sannan ka ce annabi adamu an yi masa sujada a'a Allah na ya umurci mala'iku ya ce su yi masa sujada wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama Allah ya ba su umurni sun kai sujada to kai ko ka kawo wane ne ya baka izini na ai maka sujada sannan da wannan kuma za ku gane cewa duk da yake akwai sauran bayanai a karkashin aya da wannan za ku gane cewa masu tawilin kalma ta sujada daga cikin mu'tazila na kawo muku aqida su za ku iske duk wata sujada da ake yi idan aka zo ga ababen da ababen da ba sa da hankali a hankalin dan adam sai a ce ai ba su jira suke yi ba wannan shi ma kuskure ne kai kai kadan Allah subhanahu wataala ya faɗa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudubi wal asal kaga Allah ce suna musu jira walillahi yasjudu ma fis samawati ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu hum la yastakbirun amma ya suke ma Allah sujada Allah bai sanar da kai ba kai hakuri alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ard wash-shamsu wal-qamar wan-nujumu wal-jibal wash-shajaru wad-dawab amma da aka zo ga mutane sai anka ce wa kasirun minan nas wa kasirun haqqa alaihi al-azab ashe da anka ce man fis samawati wal ard nan in sujada ake rufi ta shari'a to kasirun minan nas ne suke yin ta kasirun minas ba sa yi idan kuma sujada ce ta dole ina fata fice ni yasjudu man fis samawati wal ardi aw karhan ma'ana sun yi kankan da kai amma waccan sujada ta cewa wato dutsi yana ma Allah sujada sammai abin nan abin da ke cikin sammai da kasa yana ma Allah sujada wannan hakikatan akwai ta amma Allah ya bada labari bai faɗi da suke sujada ba amma ka ce a kawai sun bi Allah ne sun yi kankan da kai da Allah a ina ka samu wannan duka wannan tawili ne na yan waɗanda sun tasirantu da waɗansu suke da tahrifu an nusus ahli sunna ba sa kokarin abin da Allah bai faɗa ba in ya faɗi labari mun yi imani amma bai faɗi yadda abin yake ba sai musallama shine aqida ta ar-rasikhun fil ilm war-rasikhun fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina fi'ilina sajada an gane ko fa'ala yaf'uluni ana cewa sajada yasjudu sajada yasjudu fa'ala yaf'ulu alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati man fil ard to yan uwa musulmi an fara nuna mini lokaci kuma ya matso ban sani ba akwai mas'ala ta wuraren da ake yin sujada wato a cikin abin nan alqur'ani wurare guda goma sha biyar kuma lokaci ya matso sati mai zuwa in Allah subhanahu wata'ala ya samu na cikin masu rayuwa kuma Allah subhanahu wata'ala ya bamu iko za mu zo da wannan mas'ala kin wuraren da ake yin sujada wato a wurare guda goma sha biyar da suka zo cikin alqur'ani da maganganun malamai sannan mu yi ban kwana da sura in akwai rayuwa sannan mu shiga cikin wato suratu al-anfal da izinin Allah subhanahu wata'ala yanda muka ga ƙarshen wannan sura lafiya muna fatan Allah subhanahu wataala ya nuna muna mun kai ƙarshen alkur'ani gaba ɗaya haka in Allah ya kaddara hakan ga cikin nasara da ikhlasi da dacewar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh